أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر الفصل الر- الفصل الرابع fasali na hudu kenan rajahatu aqalihi wato rinjayar hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa wa eh eh cikar hankalinsa wa fasahatu lisanihi da fasahar harshensa ko rajahatu aqalihi wa fasahatu lisani yana wufuri ko ya sa ko to kuma shi ne daidaitun da da shi zai fara magana din dukkan Allah abin sai ga bambanci wa amma wufura aqa wa amma wufura aqalihi amma cikar hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama a ce mai cikakken hankali ne wa zaka'u lubbihi da kaifin fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallama wa quwwatu hawasihi da ƙarfin masu ruskansa wa'annan abu biyar masu ruska dinnan wa fasahatu lisanihi da fusahar harshensa wa atidalu harakatihi da daidaitan motsinsa ba mai bazo-bazo ne can ba ba kuma kasalalle ne ba daidai dai mutum dai da za a ce hmm? mai motsi daidai wa husnu shama'ilihi da kyakkyawan ta'adunsa ɗabi'u su ne ta'adu hausa falamiriyata babu musu ba kokwanto annahu kana manzo Allah ya kasance a aƙalan nasi mafi hankalin mutane wa azkahu mafi kaifin wato fahimtarsu wa man ta'ammala tadbirahu wanda ya kula da yadda annabi yake shishirya amra bawa'inil khalqi lamarin baɗinin halitta abubuwan da boyayyen zuciyar halitta ko hankalin halitta annabi duk ya shishirya wa mutane abinda zuciyarsu ta gyaru da shi wa zawahirihim da lamarin zahirinsu zahirin duniyarsu ma da zahirin harkokinsu ma ta rayuwa annabi duk ya shishirya musu yadda zahirinsu ya gyaru da baɗininsu wa siyasatal ammati yadda annabi ya shirya abin da zai amfani shauran jama'a shine ma'anar siya- amfanin halitta hmm? ba cuta da da danniya ba hmm? wal kasati da keɓantattu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi shirya musu amfaninsu ma'a ajibi shama'ili tare da ban mamakin ɗabi'unsa wa badi'i siyarihi da wato ƙayan shi ma dai ɗabi'unsa tarihinsa in tarihinsa mai daɗi mai ƙaye fadlan bare kuma mutum ya duba amma a fadahu abinda annabi ya kwaranyo min ilimi na daga ilimi wa qarrarahu da abinda ya tabbatar qarrarahu na ya samu qaddara eh aji wa qarrarahu da abinda annabi ya tabbatar mina shar'i na daga shari'a duna ta'allumi wai duk wannan abun ba tare da an koya a wajen kowa ba hmm? duna ta'allumin sabaka ba tare da an koya koyarsa ba cikin abin da ya shige wala mumarasatin taqaddamat ko an yi gogayya a ce an yi ai- ai- ai- an shiga garuruwa ai an haɗu da mutane kala kala dole an ce da mutumin da ya shekara ɗari da mutumin da ya karanta littafi ɗari da mutum- da mutumin da ya shiga ƙasa ɗari an ce ilimin su ɗaya Hmm? kowanne ya ya ga abubuwa ya ga wannan saboda tsabar shekaru ya ya san jiya ya san yau Hmm? wannan ya karanta littafai ya ga dabaru ya ga abu- wannan ya shiga garuruwa jarrabawa ta nuna masa to ba tare da duk wannan ba hmm? mumarasatin taqaddam ba tare da an yi gogayya da mutane ba wala mudala'atin lil kutub min ba tare da annabi yayi karatun littattafai ya tsinkayi cikin littattafai ko na yahudun ko na nasara ko na duk ba a yi wannan ba eh? duk ba a yi wannan ba wa'annan da duk ana faɗa ne amma nabi ne eh, daga Allah ne ta- tabaraka yanzu za ka ga mutum jahili ne bai san karatu ba bai san komai ba bai san abin rayuwa ba amma da ya yi tarbiyya Allah ya yi mafata sai ka gan shi wani gogagge wayayye kuma abubuwa eh, to haka fa kuma da in ya ci gaba da zikiran nan ya ci gaba da tsarkin nan haka zai ci gaba da gogewa har ma abin kuma ya zama man na farafika hmm? duk gaba ki daya to abu ne na hadara hmm? to lilkutubu minhu lam yamtari to duk wanda ya duba wannan ba zai yi mu kokwanto ba fi rujhani cikin rinjayen akali a hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu qubi da zarcewar fahimihi fahimtarsa hmm? zarcewar fahimtarsa hmm? li awwali badihatin ga farkon barakuwa farkon haduwa da da farkon haduwa da farkon magana hmm? ka san wannan yarin jayi yarin jayi abu da farkon haduwa hmm? da farkon magana ka san wannan yarin jaye abu ko yawa wa haza wannan mimma la yuhtaju abin da ba a bukata ila ta kariri wai sai an tabbatar da wani wa'ansu abubuwa da za ka san annabi yana da wannan duk ta haƙuƙi idan ka tabbatar da wannan wa ƙarƙala wahabu binu munabbahi malam wahabu binu binu munabbahi ya faɗa mutum ne da ya karanta littafan yahudu da nasara kafin ya musulunta ya san duk littafan yahudu da nasara kuma ya zo ya ƙara da na musulunci da ƙur'ani to shi wahabu binu mun- wahabu binu munabbahi ne yake cewa qara'atu fi qara'atu fi ahadin wa sab'ina kitaba nayi karatu a cikin littafi saba'in da ɗaya na daga littafan da Allah ya saukar na annabawa fa wajadtu fi jami'iha sai na samu a cikin dukkan waɗannan littafai annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama arjahun nasi shine mafi rinjayen mutane akala hankali wa afdalu shine mafificin su ra'ayan wajen ra'ayi hmm? wa- wajen ra'ayi wa fi riwayatu ukra a cikin wata riwaya ta wannan malami yace fa wajadtu fi jami'iha sai na samu an rubuta a cikin duk waɗannan littafai da aka saka wa annaba din nan annallaha ta'ala cewa ubangiji lam yu'ti jami'an nasi Allah bai ba wa dukkan mutane ba min bada duniya tun da aka fara duniya ilan ki za a ha a kare duniya min al'aqal na daga hankali fi jambi aqali sallallahu alaihi wasallama in aka gwada da hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa ka habbat raml sai kaman kwaya ɗayan rairayi min bainir rimali duniya in ka gwada shi da rairayin duniya gaba ɗaya ka ɗau kwayar rairayi ka je ka haɗa ta da sahara duk wani rairayi na duniya saharar magareru saharar saudiya wani kali saharar inda saharar duniya ne ka ɗauka to hankalin mutanen duniya tun farkon duniya har ƙarshen duniya kamar wannan ƙwaya ɗayan na rairayi ne hankalin manzo Allah kuma kamar shauran wa'annan rairayi du- na duniya ina za a haɗa sallallahu alaihi wasallam hmm? ai kaga eh, eh, ba za ba za a hada ba wa qala mujahid malam mujahid yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annan ya kira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kasance idza qama fi salati idan ya tashi wajen sallah in aka yi sahu sahu shi ya shige gaba zai bada sallah ya raman kalfahu yana ganin wanda yake bayansa kama ya raman baina dai kamar yadda yake ganin wanda yake gabansa zai shige Hmm? wabihi fusira da wannan magana ma- malamai suka fassara qauluhu ta'ala fadin Allah wa taqallubaka fi sajidi da jujjuyawa ka cikin masu sujada Allah yana ganin ka lokacin da kake jujjuya cikin masu sujada kana kalla kana biya na gaba kana kallon na gaba da kai kana kallon na baya da kai kai ku a tsakiya hmm? duk ba ba baya ba gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana yin magana ba akwai daga cikin munafukan madina mai haka kafu ya ɗaci haka yake sai annabi ya ce kun haka za zama haka shi kenan haka ya dinga ya har ya mutu a uzu billahi min shaitan rajim annabi ya ce masa kun haka za zama haka Hmm? da baya da gaba duk ɗaya ne a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bai hana kuma abin da wa'ansu malamai suka fassara ba dama aya ce mai rikitarwa wayan sun ce tana magana iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taqalluba ka fi sajidi da jujjuyawa ka cikin masu yada tun daga Adamu har zuwa babanka Abdullahi zai shiga da wayan su ce kuma da eh, shiga da fitansa cikin masallacin da ya kuma yanda fasara ta ta- ta bayar Hmm? wa fil muwaddai ya zo a muwaddai imamu malik anhu alayhi salatu wa salam an karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko malamai na hadisi inda suka ce muwadda za ka ga wani hadisi ma bai kai irin na su bukhari da muslim amma saboda muwadda ce imam malik ne ya zo da su saboda tsantsayin imam malik sun karba Hmm? sun karba ya zo a cikin muwadda imam malik anhu alayhi salatu wasa an karba daga manzo Allah tsira da aminci Allah su mata a gare shi inni la'arakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ina ganin ku min wara'i zahari ta bayana ina fa kallon ku ta bayana gwara ma ka zo gaban annabi ka yi abu sallallahu alaihi wasallam da kace za ka yi a bayansa wa nahawu da makamancinsa to ga mutumin da yake kallo ta gaba ta baya eh, kallon zuciya da kallon ido da ka ai wannan kam ina za ka iya hada shi da wanda sai abin da yake gaban idan wa nahawuhu da makamancin wannan hadisi an Anas an karba daga Anas fi sahihain a cikin Bukhari da Muslim duk an zo da irin wannan hadisi wa an Aisha ta an karba daga sayyida Aisha radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta misluhu irin wannan hadisi qalat sai ta ce ziyadatu me abun mamaki dan an ce annabi yana gani ta baya wannan daɗi ne zadahullahu Allah ya ƙara masa iyaha wannan abun fi hujjatihi cikin kafa hujjansa mu'ujizozin da Allah ya bashi wanda take nuna shi annabi ne wanda ita ce hujjarsa to wannan daɗi ne cikin mu'ujizo ai mu'ujiza ce ba wani abu ba wani abu ba ai ba abun mamaki a ciki ba zai ba'arin ruwaya ce an karɓo ga ba'arin ruwayoyi inni la anzuru min wara'i ni ina gani ta ta bayana kama an zurmin bayani ya gani ina ganin bayana kamar yadda nake ganin gabana ba bambanci wa fi ukura a wata ruwaya inni la afsiru ni ina ganin ido man kafaya min kafaya ni ina gani irin ganin ido fa ta kiyata yanda ido na yake gani haka kiyata take gani Hmm? sallallahu alaihi wasallam min kafaya daga kiyata kama usiru min bayna yadayya kamar yadda nake gani ta gabana hmm? absuru gani na ido basaru wa haka baqiyu bin makalabi malam baqiyu dan makalabin yayi ruwaya an aisha ta ya karba daga sai da an karbo daga sai da aisha radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya da aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yara fi zulmati annabi yana gani a duhu kar hmm? kama yara fi dau'i kamar yadda yake gani a cikin fitila su suke zaune da shi tsakar dare su farka tsakar dare ce mai komin abu ga hican mai komin kaza wanda in dai ba mutum yana gani a duhu ba hmm? ba yanda za a yi abu sallallahu alaihi wasallam wal akabaru labarai hadisai ma'ana kasiratun mai yawa ce a wannan babi sahihatun ingantacciya ce fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam cikin manzon Allah yana ganin almala'ikata mala'iku idan da yake ganin mala'iku kar washe ya ina da shaidanu aljanu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin aljanu kar da idansa to ya ga mala'ika ma bare shaidani yanzu kuwa dan adam da ya ga shaidani shikenan sai dai an da daure shi an zo ana ta rukiya ana ta kaza kaza to yanda in dan ad- in mu yan adam muka ga aljani sai an daddaure mu an yi rukiya to shi ma aljani in ya ga mala'ika sai an daure shi an mai rukiya shi ma ya ga aljaninsa Hmm? to manzo Allah yana ganin mala'iku sallallahu alaihi wasallam hadisai ingatattu yana ganin shaytan wa rufi an najashi an dauko masa najashi daga habasha ga najashin a habasha amma annabi yana tsaye a madina gashi yayi sahu da lokacin da najashi ya mutu hatta salla alaihi ha annabi ya ma salla ana madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwanku na jashi ya mutu ku tashi mu ba sallah gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sahu da sahabbai aka yi wa najashi sallah sahabbai sun ce ba ma shakkar najashi yana nan kwance a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda to haka aka rabu wa annabi sallallahu alaihi wasallama najashi lahu Hmm? wa baitul maqdisi an dago manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baitul maqdisi hina wasafahu li quraish yayin da ya sifanta quraishawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je isra'il isra'il nan laila cikin dare dare din nan na zamanin nan ba irin dare ne na zamanin mu ba duhu ne da wannan dare kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiyan nan ya dawo da daddaren nan ya ce da daddare ya dawo sai da safe ya gaya musu amma da yake mutanen maka wawaye ne suka ce to gaya mana yadda masallacin ku tsayawa ya yi kallon masallacin kaga dai ko da ya ce wallahi ban san yadda yake ba ai ba mamaki tun da dai da daddare ya zo ya shige kuma da ya zo shigewa ya ba tsayawa ya kallon masallaci ba ya san dai ya shigo masallaci ya ɗaure burakasa inda annaba suke ɗaurewa ga shi yau bani isra'ila sun kwace wannan halka ɗin wannan bango inda ya ɗaure burakasa jidarul buraki da ake cewa kuma abin mamaki ikon Allah yanzu bai fi wata ba UNESCO wata kungiya ta duniya wacce take kula da kayan tarihi ta duniya ta ba da eh, ta bayar a rubuce ta ce ba abin da ya hada Isra'ila da wannan bambam kuma ba abin da ya hada Isra'ila da Baitul Maqdis ma gaba ɗaya wannan na musulmi Hmm? haka ta ta ta faɗa Hmm? to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kawai ya- annabawa sun yi sahu ya musu sallah aka gama abin da za a yi jibril ya zo da mi'raji kawai aka yi sama ai kaga wannan duk abu da aka yi in yace wallahi ban san yanda eh, masallacin ne yake ba ai ba komai ko amma ba haka annabi yake wa sallah sai Allah ya ɗauko masallacin gaba ɗaya ɗago mashi ya dinga cewa ƙofarsa ta waje kaza hanyarsa kamar wanda ya je da rana kuma ya zauna ilimin wannan kamar wanda ya zauna ilimin wannan masallacin a kai ko su kafiran ma yadda suka yi mamaki hmm? wal ka'abatu kuma an ɗauko ma ka'aba hina bana masjidahu yayin da ya gina masallacin nan nasa annabi ne shi ya gina lokacin da zai kafa alƙibla gina ba ginin masallaci shine mai sau mai wuya mai wuya ba alƙibla da yawa masallatai da ake ginawa alƙibla su ba ba daidai take ba hmm? amma a ce an gina akwai tsofaffi sun san alƙibla ta taurari akwai waɗanda kuma su ce ta inda rana take fito akwai wanda kuma sun san alƙibla sosai akwai campus da ake yi wanda yake to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka'abar aka ɗauko masa hmm? Ka'aba aka ɗauko masa sallallahu alaihi wasallama ya ga inda Ka'aba take inda ya daidaita Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa alƙibla ta wannan masallacin sa to wayan- wanda duk wayannan abubuwa haka yake ai ba mamakin ji abin da aka ce nasa wa qad haka anhu an rawaito daga ga- an haka an yi hikaya daga gare shi annahu kana yarafi surayya malaman ruwaya sun rawaito hadisi da asar sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin taurarin nan da suke cikin surayya ahada ashar na jaman yana iya kirga tauraro goma sha daya surayya akwai wasu taurari da suke dunkulewa waje daya kaza da 'ya'yanta da ake cewa dinnan ko to tauraro goma sha biyu hmm? kila bayan kaza bayan tauraron tsakiya to tauraro goma sha biyu ne ya abunta to komai kaifin idan mutum kila kalla ne ya iya ganin bakwai ya iya kirga bakwai hmm? ko in yana da kaifin ido ƙurulla ne da shi zai iya kirga kamar tara ko abu to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce yana ganin guda goma sha ɗaya wata ruwaya kuma an ce a yana ganin sha biyun nan ya kirga su Hmm? to wannan abu ne yanzu sai dai a ce za a sa telescope Hmm? irin wannan inji da yake iya gano taurari to sai dai shi Hmm? to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya kirga goma sha biyu na to yanzu kai eh, to yanzu wani ma in ya duba da ya dai ga dan dishi dishin sai dai ga dan dishi dishin to taurarin ma duk gaba gida wa hadhihi wannan kullu hadikanta mahamulatu wannan abubuwa fa da aka gaya ma na ganin nan duk abin ɗauka ne a laro uyatul aini da idansa ƙuruƙuru yake gani kawai wani malami da zai ce ma ai da ilimi ake nufi Hmm? a laro uyatul aini ganin ido fa ake wa huwa qawlu ahmad bin hanbali haka imam ahmad bin hanbali ya faɗa wa gairihi da waninsa wa zahaba ba'dhum wa anta ananka kuma sun tafi ila raddiha ila al-ima kai ana nufin ilimi dai ya ma'ana ya san ta dai amma ba wai yana ganin ta ganin ido ba uzulillahi da su irin wannan ga har wannan zamani suna nan ka ji shi su danna ka a wuta komai dai a kwacewa to annabin ma an kwakwace masa bare waliyo dai a da Allah a daina maganar karamomi a daina a maganar ilimi dai da kaza kaza kaza dan gaba gaba ma sai a ce ma ƙarya ne ma duk zancen karamomi duk ba har shi annabin yanzu ana cewa wa'insu abubuwan ƙarya ne duk da ake faɗa duk da ake faɗa hmm? wa zawahiru zahiri abubuwan da aka gani kuma da aka rawaito tukalifu tana saba masu cewa wai da ilimin nan ne babu da ido ne kuru-kuru wala ihalata babu korewa fi zalika cikin wannan wahiya min kawasil anbiya'i wannan abin da Allah ya zaba annaba ne hmm? to dan me za- dan an ce ya bawa annabi Muhammadu kuma za a yi mamaki hmm? ko kuwa ka yadda wa Allah ya bawa annabi Isa Allah ya bawa annabi Musa Allah ya bawa annabi Nuh sai dai annabi Muhammadu ne ta raina hmm? shi ka kiyaddan masa hmm? shi shi ka kiyaddan masa to wannan abin da Allah ya zaba wa annabawa ne wace salihun ɗabi'o'insu ne tadodinsu ne kama akbara na abu muhammad kamar yadda abu muhammad ya gaya mana abdullahi bin ahmad al-adlu abdullahi dan ahmad din nan adalin nan min kitabihi daga littafin haka ya gaya mana wato su malamai ko mu za su kawo sai sun ce malamai da ta gaya mana ba wai da ka tattalaci da ka ake shato abubuwan a haka malamai suka gaya mana حدثنا أبو الحسن المقاري واتو أبو الحسن المقاري يا جاي منا هم؟ شنو مكتة مقاري أبو الحسن المقاري يا جاي منا الفرغاني متم فرغانة حدثنا أم القاسم هو القاسم تيمنا حديثي mata ma da yawa an karɓi hadisai da wajensu akwai malaman hadisai mata da yawa hmm? To, Ummul Qasim ma ta yi mana hadisi bintu Abi Bakarin, ‘yar Abi Bakarin, an abiha ita kuma ta karɓa daga babanta. Haddasa na Sharifu Abul Hassani, Sharifi Abul Hassani Ali bin Muhammad al-Hassani ya mana hadisi. Haddasa na Muhammad bin Muhammad bin Sa'id, Muhammad dan Muhammad dan Sa'id ya mana hadisi. Haddasa na Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sulaimana, shi ma wannan ya mana hadisi. حدثنا محمد بن مرزوق محمد بن مرزوق يمن حديثي حدثنا حمام حمام يمن حديثي حدثنا الحسن حسن يمن حديثي dukkan wa'annan malamai da suka gaya mun wannan magana su kuma dukkan sun karba an katadata daga malam katadatu an ya haya bin wasabi shi kuma ya karba daga ya dan wasabi shi kuma Yahaya dan Wasabi ya karba an Abi Hurairah daga Abi Hurairah radiyallahu anhu Allah ya kare da da Abi Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzo Allah sall- Abu Hurairah ya karba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lamma tajallallahu azza wa jalla li Musa alaihi salatu wassalam yayin da Allah ya bayyana ga Musa ya tajalli ma'ana bayyana hmm? ga Musa Musa ya ga hadaran Allah ɗin nan, tun daga nan kana yusirun namlata, annan Musa yana ganin kiyashi, kiyashi, annan Musa yana ganin kiyashi, ala safa a kan dutsen wuta, fan dutse, dutsen fa, kamar yanzu dutsen nan na Abuja. Annan Musa yana ganin kiyashi a kan fan dutse, fil lailatul zalma'i a cikin dare mai tsananin duhu masirata asharatu farasika tafiyar farsaki goma kowane farsaki mul uku shine farsaki to uku uku sau goma kaga tafiyar mul talatin tafiyar mul talatin annabi Musa yana kallon kiyashi a kan fan dutse hmm? da tafiyansa da jin karansa da jin komansa tunda ya ga hadaran Allah to in dai annan wuzatun da ya je ga fadar Allah hasken halaran Allah ne fa kamar yadda ya dace da shi yadda malamai suke faɗa fa kamar kafa allura haka aka sa wa dutsen ina wanda laqad ra'a min ayati rabbihil kubra eh, shi ko ya ga ayar ubangijinsa mafi girma din hmm? Allah ya mata jallin zafi ya ga hadaratu zafi eh, to ina wannan kuma eh? to in dai haka ne wala yaquda ai ba zai yi nisa ba ala haza abu sa wannan an yartarsa nabiyuna Allah ya keɓanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bima zakarnahu cikin abin da muka faɗa cewa yana gani ta baya yana jin kaza yana jin min hazal babi ta wannan babi ba'adal isra'i bayan Allah ya yi isra'i da shi wal huzwati bayan Allah ya bashi abin da babban rabo bima ra'a saboda abin da ya gani ranar Isra'i min ayatin rabbihil kubra daga ayar ubangijinsa babba ya ga ubangijinsa shi ma inda annabi Musa saboda ya ga ubangijinsa yake ganin tu kiyashi din nan ruwa ma katon abu ne ke yake ganin kiyashi akan dutse to ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm? ikon Allah wato duk karatu sai ka ga wai abin da ya samu ke faɗan na tura saboda yan zamani yanzu abin da suke gani kenan abin da suka yi imani kenan in kana faɗan karatu sai a ga kamar wani ƙauyanci take kawa amma yan zamani yanzu sun kalli fim yanzu in kana kallon misali fim ɗin ko horo ɗin nan eh, masu yan jini ɗin nan wa idan mutum ya zama horo ɗin nan ko to ko tafiyar tururuwa ko tafiyar kiyashi yana ji Eh? ko ko- ko- ko tafiyar saƙar gizo-gizo ya za ka ji ƙarar saƙar gizo amma in mutum ya zama wannan sai ka ji yana jin ƙarar saƙar gizo-gizo kuma yana kallon abu na ta- na mulin ɗari ma idan nan nasa yana gani to mutum ya ya zama horo ina kuma wanda ya zama na halaran Allah Hmm? ai mu ƙara ƙoƙari mala wanda ya ma'arifa ɗin nan aiki ba za a ga waliyan in ka zo wajen su yanzu yanzu sai su faɗi sunanka ba Eh, wani wal- ya je wajen wata- kora da asil adawiya ce ta faɗi su sanda zuwa wani ita ya aka kika san suna ta ce ai tunda muka san shi ba mu manta ba Hmm? ai tunda muka san shi ba mu manta ba to wa qad ja'at al akbaru labarai ta zo bi annahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rukanata ya kada rukanata ashadda ahal waqati rukanata dinnan ku shine mafi karfin yan zamanin gaba daya mutanen zamanin gaba daya rukanata ya fi karfin su wa kana da ahu ila islam annabi ya kira rukanata zuwa musulunci yace to ni kowa yana da abin da ya sani wani karatu ya sani wani me ya sani da shi yake gwada ni ba dan kokawa ne to in ma kai kokawa ka kada ni sai musulunci in ko ba haka ba annabi ya to shirya shikenan wa sara a ba rukanata duk abu ɗaya ne rukanatan da a ba rukanata shi kenan aka shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kada shi fil jahiliya a jahiliya aka yi wannan jahiliyar rukana ba jahiliya annabi ba sallallahu alaihi wasallam tunda ai musulunci ya kira shi wa kana shadidan mai karfi ne wa awadahu salasa sai da aka maimaita sa uku aka shirya kida annabi ya kwada shi da ƙasa ita to ban shirya ba ne ban shirya ba annabi ce to gama shiryawa ka shirya na shirya ka shirya bismillah annabi ya kuma kada shi to wallahi ban shirya ba annabi ya ce to ƙara ka shirya na shirya ka shirya na shirya annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya daga shi ya nuna wa kowa rukana ne wannan ya dan kara ya ce a shaɗu Allah ila wannan ƙarfi ba na ɗan adam ba ne Wannan, na hmm? wannan ƙarfi ba na ɗan adam ba ne to marrati to ai s- s- duk da dai sun ce su malamai ba sa so a ma ce hadisi kaza kaza ba an ce lokacin da sayyidina ali karamallahu wajahu ya kashe amru bin waddi shi ma amru bin waddi qurayshawa kaf a wannan lokacin ba ne kasan sa amru bin waddi ha annabi ya ga ya sayyidina ali innahu amru amru ne fa sayyidina ali ya kashe shi to sayyidina ali ya ji ko duniya ya tara to zai iya kashewa haka ya- haka Allah ya bashi kuma haka ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ali tashi fita kwarin nan wani zai zo kwarin nan ku yaki da shi ai sai na ali ya je ya taru wannan mutum ya nan da nan ya make shi ya ji dan yatsan sa ma bai kai ba wajen karfi Hmm? ya dawo ya ce to ka ka je ji har ko kaza sai sai na ali ya gane annabi ne ya mai wannan shiga sallallahu alaihi wasallama ya zo to ka san akwai ƙarfi- akwai masu karfi dai sallallahu alaihi wasallam to wajen kuma wajen karfin sa ne wajen komai sai ka ga dan wannan fannin annabi sallallahu alaihi wasallama ya to wa awadahu salasa marrat annabi ya maimaita sa uku kullu zalika dukkan wato juyi yasra'uhu annabi yana kada shi yasra'uhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yana kada shi wa qala abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace ma ra'aitu ahadan ban taba ganin wani ba asra mafi gaggawa min rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taba ganin wanda ya fi manzo Allah sauri ba fi mashayi cikin tafiyarsa ka annama al'ardu tuqwalahu kai ka ce kasa ake nade masa in dai da biya ce ta kan adam ta al'ada da yake a ce wannan sauri amma sir sir sir sir yanzu ka ga inna mu dinnan lanajhadu anfusana muna wahalar da kanmu akan mu kamo shi ko gairu muktarasin shi ba bai da ba kamar ma ba tafiya yake ba mu ko da gudu muke mun yi gumi shaɗe shaɗe an gaji an yi waye muna shi ko kamar ma ba a yi wani abu ba idan aka san shi nasa ɗabi'a ce sallallahu alaihi wasallam wa fi sifati alaihi salatu wassalamu daga cikin sifarsa anna dhahika hucewa dariyan manzo Allah kana tabassuman murmushi ne sallallahu alaihi idzal safata kuma manzo Allah in zai juya iltafata ma'a il iltifatin sarafa talabu in manzo Allah zai juya ikon Allah haka yake juyawa kamar inji ba wuya ya juya ko abu a'a haka yake juyawa sallallahu alaihi wasallama kamar inji yana izalta fata idan zai juya ilta fata ma ya sa muku wannan ilta fata na biyu in kuma Allah mu kana yi da a wajen gyara ilta fata ma haka yake juya gaba daya wa iza masha idan ya tafiya wa iza masha idan ya tafiya masha yakan yi tafiya ta kallu'an iza an gaza ma'ana ciccira haka annabi yake sauri kamar ana tankaɗa shi sallallahu alaihi wasallam haka yake tafiya ka annama yanhaddu min sababi kamar yana gangarowa daga tudu sallallahu alaihi wasallam kamar yana gangarowa daga tudu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina